amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu ummi na hawa'u da ke wannan unguwa ta bago bayan makarantar yan mata na doma a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin munasaba da ta tara mu da yan uwa mata iyaye da yayi da kuma kannai wanda Allah ta'ala ya tara mu cikin wannan masallaci da manufar mu gudu tare mu tsira tare yanda ainihin yan uwa maza suke samun ta goma shi game da tunatarwa ta Allah ya ce annabi ya ce to sai mu ga bisa tsarin wannan masallaci namu ba za a yi tuya a manta da albasa ba ba za mana tafiya muna barin iyaye mata a baya ba dole a dinga tafiyar kusa da kusa domin musuluncin gaba ɗaya namu ne innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har zuwa ƙarshe wazakirina Allah kathiran wazakirati sai Allah ya ce ya musu alƙawarin gafara da rahama mai girma a gunsa Allah ya samu da ciki wata mata ta zo ta samu annabin rahama sallallahu alaihi wasallam take cewa da shi kai annabin maza ne kawai ko kuma har mata Allah ya turo ka gare su sai ce a ni annabin kowa da kowa ne inji mazan Allah da maza da mata duka ni annabin su ne sai mata take cewa ai lokutan ka gaba daya na da'awa ka bawa maza maza ne suke amfanuwa da dukkan abin da kake faɗa mata ba su da lokaci to wannan baiwar Allah da ta yi haka sai mazan Allah ya sa rana ta wa'azin mata ashe idan da wanda ya fara kafa makarantar mata a musulunci mazan Allah ne shi ne ya fara tara mata yake musu wa'azi yana tunatar da su kuma yana ainihin ɗora su akan hanyar ƙwarai wanda da yawa daga cikin mata muna jin tarihinsu a musulunci sun taha gudunmawa da yawa akwai wata baiwar Allah ummu atiya da ya tabbata kan cewa hatta yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta rasu to ita ce ta je ta yi mata wankan gawa ta shirya ta har manzo Allah ce in kun kammala ku yi min magana kun ga shi da ana tafiya ba a tafiya da mata a ilimin addini to da wannan ba zai faru ba saboda haka akwai abubuwa da yawa da suka shafe ku wanda ya kamata ce ko za ku hukunta kanku da kanku akan al'amarin da ku da yara da wanda suka yi jibintar al'amarin ku gaba daya Allah ta'ala ya mana jagora to wannan shine manufa kuma shine tsari na wannan masallaci a dinga tafiya da ku gaba daya game da abin da ya shafi da awatin musulunci a abin da zamu tattauna a kansa shine wata hanya da Allah ta'ala ya faɗa wa duniyar musulunci gaba daya yace in an bita to ‘ya'ya mata za su tsira a duniya da lahira. Saƙon dama na mata ne a cikin ayabai. Takiyar lacir shi ne tafarkin tsira ga ‘ya mace, tafarkin tsira ga ‘ya mace, har in an bi abin da wannan saƙo zai isar, to babu shakka za a tsira. kuma za a samu kyakkyawan makoma a duniya da lahira wanda wannan shine manufar mu kuma shine abin da muke fata Allah ta'ala ya mana jagora na san da yawa akwai hafizan qur'ani anan go sura tana cikin suratul mumtahana suratul mumtahana ita ce sura mai namba ta 60 da wani abu a qur'ani idan ki dauko kirge daga sama zuwa kanta kuma karatun iyanan aya ta 12 zuwa ta 13 domin ayoyin sura gaba ɗaya guda goma sha uku ne to karatun iya aya ta biyun ƙarshen sura a nan allah ta'ala yi wa mata na duniya musulmai saƙo da kuma ɗora su akan tafarkin tsira a duniya da lahira allah ta'ala ya fara cewa ba da uru billahi mina shaɗan rajim ya ayyuhan nabi idza ja'aka al-mu'minat yubayi'naka ala alla yushrikina billahi shay'a wala yasrikina wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bi butanin yabtarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinak fi ma'rufin fadhayi'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim wannan shine dunkulallen sakon da Allah ya ce a fadawa matan duniya gaba daya wanda in an bi shi babu shakka za a tsira za a samu rabauta a duniya da lahira sakon shine Allah ta'ala yake cewa ya aihon nabi ya kai wannan annabi mai tarun albarka ana ganewa an ce annabi suna ne da Allah ta'ala ba wani annabin da yake faɗa wannan sunan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ka'ida ta Allah kowane annabi Allah iya faɗan sunansa kamar Musa ya ce ya Musa kamar Ibrahim ya ce ya Ibrahim, kamar Hudu ya ce ya Hudu, kamar Nuhu ya ce ya Nuhu, duka annaba wannan ya Isa, ya Shu'aibu, ya Salihu, duka ƙur'ani ya zo da wannan. Amma manzan Allah domin girma shi da Allah yake to sai yake faɗar irin waɗannan sunayen game da shi, ya aihuwar Nabiyu, ya aihuwar Rasulu, ya aihuwar Muzammil, ya aihuwar Mudathir, ana ganewa? to duk da irin wannan Allah yake wa manzan Allah kira kuma wannan iya nuna mana kan cewa da Allah yake girma manzan Allah to wajibin kowane musulmi ne ya girma manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a gurabe guda hudu ne kadai a Qur'ani Allah ya faɗi sunan Muhammad kuma shi ma labari Allah yake bayarwa ba ya kira shi bane da ya'un nida a'a labari yake bayarwa game da shi wa ma Muhammadu sai ma kana Muhammad sai ala Muhammad sai Muhammadu Rasulullah. Ana ganewa? Sai kuma can da yake cewa wa isqali isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad. To waɗannan gurabe guda biyar su ne Allah ya ambaci sunan Muhammadu karara wanda shi ma duk kuma labari Allah yake bayarwa game da shi sallallahu alaihi wasallam. to kanga wannan iya nuna mana mu ƙara azuma wajen girmamawa da martabawa da darajantawa da bin sunnar wannan manzo mai tarin albarka Allah ta'ala ya mana gamdakatar da mu dace sai yake cewa ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minat idan mata masu imani sun zo ma mu'minat jam'i ne na mu'mina mace ita kadai mu'mina an gane ko jam'in su mu'minat muna fata dinnan ku zama muminat yanda Allah yake kiran mata musu imani muna fatan a ci da ku a ciki da sauran matan musulmai gaba daya to sai Allah ta'ala yake cewa idan idza ja'akal mu'minat idan mata sun zo ma mata masu imani yubai inaka za su yi ma mubaya'a ma'ana za su yadda da dukkan tsarin da ka dora su aka shine mubaya'a ana fahimta a ce kamar mutum zai musulunta ai kuna gani ko da a talbishin haka za a ce to ka shigo musulunci da kaza da kaza da kaza ba kaza ba kaza ba kaza idan ya ce eh ya yadda to sai a lakkana mai kalmar shahada to mata masu imani ka'ida Allah ya ce to sai kun cika waɗannan sharuɗan sannan manzon Allah zai karɓe ku ku zama to kuna ɗaya daga cikin al'ummarsa wanda za a sa ran tashi a kiyama mutum aljanna da shi insha Allah to lalle ilalla in haka ne sakon iya da muhimmanci kuma iya da kyau a ce kowace musulma ta san da wannan sakon domin ta kiyaye shi domin ta zama ɗaya daga cikin mambobi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko sai ya ce idan sun zo za su ma mubaya'a su yadda da irin tsarin da zaka dora su a kanin musulunci to na farko ala Allah yushrikina billahi shay'a a faɗawa mata banda shirka kuna ji ai Allah ya ce manzon Allah ya faɗa wa matan duniya banda shirka Allah yushriki na billahi shay'a kar a samu mace ta zamto tana yi wa Allah ta'ala tarayya ba zai yi wa in dai kin yadda zaki bi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam to sai kin ce ba wannan kuma shirkan nan tana da bangarori da yawa kuma tana da wahalar ganewa musamman abun wanda baya karatu ko wanda baya zuwa ko karatu tana da wahalar ganewa kuma ita ce laifin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce duk mutumin da ya mutu iyayi bai tuba ba to Allah ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafara idan har an mutu ana shirka amma duk zulubin da ba shirka ba Allah in ya so iya iya yafewa ga wanda ya so kuma amma a mutu ana shirka to Allah ta'ala ya ce ba zai gafara a wata ayar yake cewa innahu man yushriki billah duk mutumin da ya shirka ya hada Allah da wani har ya mutu bai tuba ba to faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ta'ala ya haramta masa aljanna ana fahimta Allah ta'ala yayi me ya haramta masa aljanna to kun ga ashe kalubale ne mai girma wajibi ne a dinga karantar da mata game da shirka su guji ta yadda za a karantar da maza su guji shirka to haka nan wajibi ne a dinga karantar da 'yan uwa mata shirka su guje ta kuma ku yi haƙuri akwai ɓangarori biyu na mutane wanda a galabiya shaidan ya fi rinjaye su wajen faɗawa layin shirka a galabiya masu hannu da shuni kamar shugabanni da manya-manyan masu kuɗi wanda ba su da addini ɓangare na biyu kuma sai mata a galabiya wata ƙawa ce za ta zo ta ruɗe ki ta kai ki wanda imanin ki zai lalace gaba ɗaya ai an yi wani bakon malami mai zafin wuka ake shakomi maganarsa kamar yankan wuka ai idan ya ce kaza shi kenan ta zo ta dinga lasa miki zama a baki wani lokacin kuma wani lokacin wallahi ejen ne ejen ne na bokayen za ta zo kamar ba su da alaƙa da shi amma ta dinga faɗa miki ta dinga faɗa miki har sai ta yaudare ki ta kai ki gunsa sannan shi kuma akwai return da zai ke basa daga baya da yawa daga cikin mata akwai masu irin wannan to saboda ku yi hankali duk abin da kike nema da abin da yake neman tsari to musulunci bai barki a baya ya faɗa miki ko da hislul musulmi kika ɗauka akwai na fassarar boko da turanci da hausa dukkan wani abu da ya taso miki na rayuwa akwai abin da manzon Allah ya ki karanta shi kuma Allah zai baki mafita a kansa amma da yawa idan an zo magana ƙara aure mai gida zai ƙara aure to sai ga ta manta da zuwa masallacin umina hawa ujallacca ta manta da islamiyya da ta yi a baya ta manta da karatun tauhidi ta manta da tafsirin da ake mata duk ta manta da wani a dinga kamaka ne ana bige-bige ana kulle-kulle ana tofe-tofe kuma wani abun mamaki shine wallahi duk yadda zaki har in Allah ya kaddara abin su yayi su yayi bayan da zaki zaki bata lokacin ki ki asara imanin ki kuma Allah ya abin bayan da za a yi shi duk abin da Allah ya kaddara dole yayi in kin ga abu bai yi wato Allah bai kaddara yi wasu bane amma in Allah ya rubuta abin yiwuwa ne wallahi duk duniya ba wanda ya sai hana abin yiwu wannan ka'ida ce da Allah ya shimfiɗa ta a duniya kuma kowa dole sai ya bi ta kuna fahimtar wannan saboda ka zuwa gun boka shirka ne duk wanda ya taka ko ta taka ta je wajen boka akan ta faɗa masa wata buƙatar ta to babu shakka ta faɗa layin shirka in ji Allah saƙon da Allah ya turo manzon Allah kenan kuma wani haɗari manzan Allah ke ce man ata arrafan au kahinan duk wanda ya je wajen boka ko ya je wajen ɗan duba ta gaskata abin da bokan ya faɗa mata ki je ki nemo bakar kaza ki je ki nemo ciyawan kan kabari ki je ki nemo kaza da kaza da kaza duk kika ce to kin yadda zaki nemo to wannan accept da kika yi na maganar boka to manzan Allah ya ce faƙari kafara bi ma'un zira alamu abinda Allah ya saukarwa manzan Allah kin kafirce masa me Allah ya saukarwa manzan Allah eh ina tambayar ku alqur'ani mai girma ko to duk wanda take wajen boka manzan Allah ya ce ta kafirce alqur'ani akwai asara ta kai wannan a ce musulmi ya kafirce alqur'ani ko aya ɗaya ta qur'ani kika ce baki yadda ba dokin zama kafira ballantana qur'ani su kutum gaba daya to zuwa wajen boka iya tabbatarwa da mai zuwa gun boka cewa ta karanta Qur'ani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar wannan kuma wacce ta je wajen boka amma ba ta yadda da abin da bokan ya faɗa ba ta je gun boka ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza amma ba ta yadda ba to su wanda ta yi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta yi sallan kwana arba'in Allah ba zai karba ba ya ce kaza ɗin kin ce ke ba za ki ba ki nemo bakar kaza ki ce kai nemo kaza ki ce a'a to zuwan da kika yi da faɗa masa buƙatar ki sai kin yi sallar kwana arba'in Allah bai karɓe ta ba to kun ga ashe wannan ba karamar hasara ba ce ba karamar taɓewa ba ce ba kuma da yawa da yawa ajiya da yawa gobe ta Allah ce ba san abin da Allah zai goyi ba akwai matan da suke mu'amala da bokai ana fahimta kuma abin mamaki suna zuwa gun karatu mamaci mata karanta miki ayin qur'ani ko ta faɗa miki hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ta ya rufe an wata bukata na taso mata ba ta iya hakuri sai ta dangana da su to danganawa da su ga hadarin nan manzo Allah ya ce ya faɗa muku in kin yadda ya baki umarni kin bi to kin kafirce qur'ani sai kin sake sawa da sabuwar musulunci in kuma baki yadda ba kin sallan kwana 40 Allah bai karɓa ta baya su Allah ya tsare mu to wannan iya cikin abin da ya danganci bokanci da shirka kuma duk abin da za a ce sai an nemo wani abu an binne a tsakiyar hanya ko a tahi cikin dare ko a yi wanka da kafa ɗaya ko a yi wane ne duk abin nan tsafi ne bokanci ne ana fahimtar wannan ko a ce a nemo jinin kaza ko a nemo gashin kaza ko a nemo kafar kaza duk abin da kuka ji ana wannan kame kame wallahi kashi 99.9 duk shirki yadda ku rabu da shi wani shi ne zaman ku lafiya a musulunci kar a miki zaƙin baki a ki yadda zaki wannan to za ki faɗa layin da ba za ki fita gun Allah ba a unguwanmu nan a cikin gari ko wani bawan Allah babban mutum ne iya cin kabilin na wannan gwamnatin ta wannan jihar yanzu ya ce abin mamaki abin mamaki wata rana iya kwance da daddare haka kawai sai ya ga iyalinsa matarsa kenan ta zo ta ɗauko ta sabuwar reza wallahi tallahi da bakinsa ke faɗa ne wannan ya ce sai ya yi ta maza ko motsi ko idansa bai buɗe ba iya kallonta ta lallaɓo ta ɗauka bacci ya ɗauke shi mai nauyi ta sami gefen ƙafarsa haka ta ɗan sa reza ta ɗan tsaga iya ji ta buɗe wata kwalba ta ɗauko auduga sai ta goge jinin jinin jikinsa da wannan audugan sai ta mayar kwalbar ta rufe iya kallonta ta je ta buɗe sif ɗinta a wani gun ta je ta ɓoye wannan kwalbar ya rufe ta rufe ta je ta ci da harkokinta iya gani sai da asuba ya je masallaci ya dawo ya gama abin da zai zai fita sai je buɗe sif ɗin sai ɗauko kwalbar ce ga saƙonki kawai abin da ya ce mata ke ga sakon ki wannan wallahi wanda aka yi abin da baki su shine ke faɗa ga wani ya ce mata ki je ki nemo jinin jikin mijinki za a haɗa miki wani abu da shi shine maganar wannan kawai wannan shine kawai ba wani abin da za ta yi wallahi ta nemo a mallakar mata shi ta zamto sai abin da ta faɗa masa yi zai yi wannan duk abin da ke faruwa kenan kaga wannan ƙana'an ɗayan biyun nan ne ka ɗaya ne matun da ta ce boka ya ce ta yi ta ce za ta yi to ta kafe ta ƙurari duk wanda ya ce ba zai miki magani ko wani abu sai kin nemo jinin wane ko gashin jikin wane ko tiban wane sannan za a haɗa maganin da shi to tabbas boka ne kuma ƙana'an wannan umarnin da ya baki kafir shi a ƙurari ne a cikin mata na cikin gari ba masu zuwa gun karatu ake samu wannan balantana matan da suke jiji suke ƙauyuka wanda ba sa jin ƙorani ba sa jin hadisi to kun ƙalubale ne mai girma ya kamata a kiyaye akwai abubuwa da yawa a ƙarƙashin wannan misalan suna da yawa ku kiyaye ku kiyaye domin a kudi tare a tsira tare ala Allah yin shirki na billahi shay'a abu na biyu sai Allah ya ce manzon Allah ka faɗa wa mata wala yasrikina mata he sun yadda ba za su yi sata ba sannan suka zama ɗaya daga cikin al'ummar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam. To za a yi mamaki a ce, ai sata kamar aikin maza ne ko? Masu ƙarfin zuciya da ƙarfin hali, amma mace mai rauni na ta ga damar yin sata. To akwai satar da mata suke yi. Ana ganewa? Akwai sata irin ta mata, wanda shi yasa Allah ta'ala ya sako da wannan aya tunda dama can cikin suratu cikin suratul ma'ida ya ce wasariqu wasariqatu sai da aka fara gabatar da maza a sata domin kashi 90 cikin 100 sata maza ne suke amma da aka zo bangaren fasadi zina sai aka ce azzaniyatu wazzani sai aka fara gabatar da mata a go ana fahimta to satar da mata suke malamai suke cewa sata ce ta cefa ne ƙara kuɗin cefa ne ko ragewa ko zuba adashi da kuɗin cefa ne ana yi ko ba a yi a tambayar ku nake wannan layin ku ne ai yawa masu yi suna yi haka ne to saboda ka in har masu yin suna yi to ƙur'ani ya ce musu ɓarayi ne su a shi ne gaskiyar magana wala ya sirkina duk abin da zaki da dukiyar miji in dai bai sani ba kuma zaki jawo kanki amfani da ita to sata ce in dai bai sani ba in amfanin gida ne da yara da sauran hidimar gida to ko da bai sani ba wannan ba matsala amma in dai ke zaki jawo kanki amfani da dukiyar ko bai sani ba to sunan wannan abin da kika sata ana fahimtar wannan to qur'ani ya ce a faɗa wa mata banda wannan musamman in yar boko ce ko dan boko ana faɗa ana abin nan duk abin da aka yi rubuta rubuta zuwa ƙarshen wata mun samu kuɗi mai biya to in ta zo lissafi ta ƙara zero a baya wannan ƙara zero sata ne ko shida a maida ita takwas ko uku a maida ita takwas to wannan ita ma sata ce duk wata namba da za a ƙara ta ba da sakamako na gaba ba iya abin da aka tsaya a kansa ba don a baki ki fidda iyana ki ke ajiye wanda yake ne haƙƙin to wannan ƙarin da aka miki da niyya sata ce an bai jana balanta na ma an cewa an suwar iya zubin lawai har lalime kayan miji suke idan miji ya rata ya kayan iya gaga zai fito ta dinga caji aljuna ko wani abu ana fatar wannan wannan ba daidai ba ne wannan zub da mutunci ne gaskiya da iya macen da ta ce wani tana nuna cewa da gidansu da ita duk ba su da mutunci kuma ba inda mutuncinki zai zube gaba daya illa yau a ce mijinki ya kama ki da sata wallahi sun matallahi mutuncinki ya zube kuma sai ya rena irin tarbiyyar da mahaifanki suka baki ana fahimtar wannan a kiyaye idan kina buƙatar wani abu za ki iya tambaye sa wane baban wane yana da buƙatar kaza in an samu dama a yi kaza to har in dai mai fahimta ne ko adalin miji ne zai miki ba abin da zai hana miki ki tsoraci ɗaukan ko naira ɗaya ne cikin dukiyar mijinki bai sani ba ki guji wannan bayan ga zubewar mutunci a duniya kuma ga hukunci sata a lahira kun ga abin ya zama biyu kenan kuma kowane ba kyau to saboda haka qur'ani ya cewa mata wala ya sirkira su kiyaye banda satar kayan miji banda ɗaukan dukiyar miji bai sani ba ko wani abin amfanin gida ki yi wa kanki amfani miji bai sani ba wani sata ce an bin jannan doka ta uku sai ya ce wala ya zini da a faɗawa mata banda zina duk macen da ta yadda za ta bi al'ummar manzan Allah a gobe alƙiyama a sha ruwan alkausar a tafi aljanna da ita to Allah ya ce mata banda zina sai ta ce ta yadda in kuma ba ta yadda ba to ba ita ba tafiya aljanna tare da al'ummar manzan Allah sallallahu za ta samu mafakarta ko wuta ko ma da ina da ta fi amma ta bi zugar manzan Allah da sahabbai a tafi aljanna to sai ta yadda da wannan sharuɗan gaba ɗaya. An fahimci wannan? Wala ya zinina mata banda zina in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sai an kiyaye wannan sannan za a samu damar zama a ƙarƙashi inuwarsu a gobe alƙiyam. Akwai Hindu binti Utuba, wata sahabiya shi mace ce, lokacin manzon Allah da ya karanta musu wannan ayar tana cikin mata sai ta tahi tsaye ta ce a tazinil hurra ya rasulallah yanzu manzon Allah ya mace ya mace za ta yi zina ya kai ke ya wanda take da uwa da uba za ta yi zina abin mamaki take gani mace wacce take da uwa da uba an ɗaura auren mahaifanta akan sunna an haife ta tafarkin sunna yanzu za ta iya zuwa ta yi zina abinda hindu take faɗa wa manzon Allah ke ai zina kamar aikin bayi ne wanda ba su da asali wata ma bata san babanta ba wata ma bata san ina aka same ta ba to wannan tana ganin kamar zina aikin waɗannan matan ne amma duk ya wanda take da uwa da uba da ƴan uwa da mutunci da kaza ai ina mamaki ji indu ta je ta bada jikinta da izini zai wahala ka duba abin da hindu take faɗa tun a wancan lokacin da Allah ya kawo rayuwarta a yanzu hidai ta faɗi ta mutu kuma a sosai kuwa hidai ta faɗi ta mutu tunda wannan fasadi ne zai ba irin nau'in matan da ba a yi da su illa man rahimallah sai wanda Allah ya katange wanda muna ta fatan Allah ya katange matan mu na musulmi amma abin yayi muni da yawa muni ma ya ɓaci ya kasanta musamman kuma an shigo wani yanayi wannan matsin da aka shigo matsin rayuwar nan ni na shatta amsa tambaya an tambaye ni a wajen wani darasi wai mace ce ta rubuto takarda wai a tambaye a tambaya mata wai kuncin rayuwa da ake ciki ya halatta ta je ta yi zina ta samu wai abin da za ta ci wallahi an mun wannan tambayar ta ina za a baki amsa cewa ki je ki ta ina ai kwarar ki mutu da yunwar wallahi tallahi kwarar ki mutu tunda duk wahalar rayuwa dai mutuwa ce kuma ko kin ji daɗi ko kin sha wahala in kwanan ke kare zaki mutu amma azabar lahira ba wanda zai iya jurewa yasa ya ce fa ma asbarhum alanna a tambaye masu aikin gangancin da zai kai su wuta wani irin juriya gare su ne za su iya yadda su faɗa wuta a lahira wani irin juriya gare su ne Allah da sai ka ruwai wanda suka yadda wannan aikin za su yi su ake zata wannan musiba to amma yanzu ga shi na ba irin matan yan mata ne wal iyaz billah zawarawa ne a'a wa an su ma abin takeici matan aure matan aure su tsinci kansu cikin wannan bala'i da musiba zan buga muku misali guda ɗaya shi ma wanda abin ya faru a makocin wani aboki na iya cikin ma'aikatan gidan rediyon gombe jmc to makocinsa abin ya faru shi ya ce shi makocin nasa iya da wani amini wanda iya zuwa gidansa shi ma iya zuwa gidansa har iyalansa ma sun saba in abota ta yi abota har matan masana zama kawaye haka ne ko to am kawaye ne matan ma 'ya'yansu ma sun san juna suna da kyakkyawar amintaka tsakaninsu to ɗaya aminin wata rana da wajen karfe shi da dab da magariba ya fito daga tsohon kasuwa wannan sai ya ga matar abokin nasa a bakin titi a daidai wannan lokacin yake ta mamaki wancan kuma ya kawo ta nan yanzu ya gaba lokacin da za a ce ta fito waje bane tunda dare ya fara yi amma dai sai zai iya ta mamaki bai mata magana ba iya gefe ya gane ta sai ga ta ɗauko waya tana waya sai ga kawai wani ya zo da mota ya tsaya inda take ta buɗe mota ta shiga kuma ya san ba mijinta bane amma ya tabbatar ita ce ya ce da ya ga haka sai tare ɗan a ya ce da Allah zan hau mamashin ɗinka wannan mota za mu ke bi a hankali amma kar su gane muna bin su suna tafiya a mota shi kuma iyaka ɗan a caɓa iya bin su su yi nan ɗan basar su yi nan haka dai ya ce wallahi iya bin mota nan ba ta tsaya a ko'ina ba ya ƙofar wani hotel iya gani ya ce to tsaya tsaya kar mu je kusa da su suna can baya ta buɗe mota suka buɗe suka shiga hotel da mai mota suka shiga ya ce mai sauri suka je ƙofar hotel ɗin suka tsaya shi ma ya shiga hotel ɗin iya bin su a baya bata gai shi ba suka karɓi takarda suka yi wa suka shiga ɗaki da ya tabbata sun shiga ɗaki sai ya dawo sai ya kira mijinta ya ce wane ya ce na kana yana ya ce ina gida ina wance kuwa sai ya ce wallahi ta ce min za ta je gidan maƙota an yi haihuwa za ta je ta yi barka sai ce da Allah ka ce ta zo ki tura yaro kira wuta ina zuwa gidanku amma da gaggawa ba ina jiran kanan da minti biyu ka tura ta zo domin dai tabbatar ita ce aka tura gidan haihuwa bata je ma bata ma je gidan ba yaron ya dace bata je ba ya mai wace wallahi bata gidan haihuwa ba ki tayi wani ku yace to yanzu ka hawo macin da gaggawa ka zo ko ka za ka same da gaggawa ba karka yi ya fito a gurguje hawo macin ya zo ya same shi inda ya faɗa masa yake kaga wancan ɗakin yake ito matarka tana ciki yace in kuma zaka tabbatar kira wayanta ka gani da ya kira wayanta da yake dare ne duhu ya fara shiga ta wundan ɗakin sai ga waya tana blinking haka ana ganin hasken waya iya aka kira ma'aikatan hudun aka buɗe ɗakin ta fito kuma da wani ƙato da gida ciki wallahi tallahi a wannan garin aka yi kuma wanda aka yi makotansu da shi nake faɗa mu labarin a wannan garin a wannan yanayin ake yi to ta ina za mu ga daidai a wannan rayuwa ba zai yi ba cin amana yayi yawa shi ya samu sifin kullun lunkuwa suke karuwa suke magidanci ya tafi ya sha rana ya sha kishirwa ya sha wahala ya haɗu da haɗari kaza duk dan ya zo ya kare miki mutuncinki amma ke ba za ki kare mutuncin kanki da kanki saboda ka wannan iyanan dewa wa'ansu daga cikin munafukan 'yan kasuwa suna haɗa baki da matan mutane suna lalata da su a cikin kasuwanni ana ta samun wannan kisan kwanaki mun je civil defense irin wannan kisan muka gani ana ana shari'a civil defense wata mata ce tana zuwa wajen wani siyayya siyayya har ya shi ce ta yi karɓoye ta kaza kaza kaza har suka yi magamami har aka kama su a hutun su daga zuwa siyayya irin wannan ba zai kirgu ba to duk mai irin wannan aikin manzon Allah ya ce ba ita ba shi a lahira ba ita ba shi tunda Qur'ani ya ce wala yazinina sai mata sun yi alƙawarin ba za su yi zina ba sannan manzan Allah zai karɓe su a matsayinsu ne su zama ‘yan al'ummarsa. Amma inda ya mace ta ce za ta yi aikin zina, to ba ita ba manzan Allah alahira. Kun bai da kyau? Wannan kalubale ne wanda yake damun mutane a yau. Iyanan dewa ko ina sai dai in kunnen ki ba zai je miki labari ba. Da kotuna, da police station, police station, da SCB defense, da malamai masu da'awa, in kina son ki ji irin wannan labarin ki je ki same su. wani labarin ma in kin ji wallahi ba za ki iya bacci ba wallahi tallahi ba za ki iya bacci ba inda kina da imani kuma duk abin da yake gudana gashi nan kuma musulmai masu sallah masu azumi masu sanya hijabi da sauransu amma su ne suke irin wannan wannan wannan musiba saboda ka Allah ya ce wala yazina a fahimta doka ta hudu Allah ya ce wala yaqtulna auladahunna mata imaninku ba zai cika ba inji Allah har sai kun yi wa manzan Allah alƙawarin ba za ku kashe ‘ya'yanku ba. To nan ma malamai suke cewa mace mai tausayi mai raunin zuciya ta ya za ta kashe ɗa. Sai aka ce kisan kala-kala ne ya yi. Akwai katulun dini, kisa na addini. Kina da ɗa ya taso ki bar shi ba nusarwa je ka yi sallah je ka yi alwala har ya girma bai san bautar Allah ba wannan kin kashe masa addininsa. tun da yara ƙanana an ce mun rusa biyanakum bi sala idza balagu sab'an ku umarci yaran ku da yin salatu ina sun tuna ɗan shekara bakwai fa idza balagu ashran fadribu alaiha idan yara sun kai shekara goma to kuma su barazana duka akan sallah in ba sa yi haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to sadaka wajibi ne ke sanya ya addinin dan keke yaya addinin yar keke in yarki ta taso budurwa ce ta kai shekaru za ta iya fara menstruation jirin al'ada to ki koya mata da kanki wance ga yanda zaki karki yadda ke ce kika fi kusa da ita karki yadda wata ta koya mata ke da kanki ki mata nasiha ki mata karatu abu kaza da zai faru ba wani abu bane dama haka qur'an dama haka Allah ya tsara ga yanda za a yi ga yanda za a yi in abu kaza ya faru banda kaza ba za a yi kaza ba wannan karatun naki sai ya fi zama a kwalwata kuma sai ta fi sakin jiki da ki amma mata da yawa kunya suke ji ba za su yi su wannan bayanan ba to kiya je wata can wata bakada mishiya ta yi wa yarki wannan ta kashe mata addini ta kuma an fahimci wannan ku kula da wannan a addini babu kunya a ciki duk abin da musulunci ya tsara mana yin su ake yi bisa yadda musulunci ya tsara amma an kika sake zaki bi wannan kunya kunya to zaki je ki jefa yarki ko kanki a cikin halaka an fahimci wannan da kyau akwai katrun akali akwai kisa da hankali ɗanki ya taso ko ‘yarki ta taso a gaban ki ba kwaɓa duk abin da za ta yi ta ‘yar gata ce ita ‘yar fari ce ba za a hana ta ba ba za a hana shi ba ya dinga abu haka kawai ya zama wani haka sakari sakari haka to shi ma wani kin kashe masa hankalinsa zai taso ya zama wawa a cikin mutane wanda ba wani abu na kimtsi da hankali da zai yi daga ya shiga cikin mutane za a gane shi daga yana ya fito saboda ka wannan amana ce Allah ya ce a faɗa mu wala ya katul auladahunna ke kun yi wa Allah alƙawarin ba za ku kashe ƴaƴanku ba kisan hankali da kisan addini ana fahimta sannan kuma a wa'ansu suna kashe ƴaƴan ma kamar a samu ɗa ba ta hanyar aure ba sai a je a haife a jefa shi a kwalbet ko a jefa shi a bola to me ya same shi me me laifinsa shi me laifinsa duk matar da ta haihuwa da miji ba ta je da jefar da ɗan to wannan jefar da ɗan ma ya fi zina ma haɗari ma tunda kisan kai ne kika yi ana fahimta kisan kai ne ya ma fi zina haɗari saboda ka in wannan ta faru to duhu ne akan duhu zulmatun ba'dha fawqa ba'd sau tari za ku ji an tsinci yaro a kwalbin an tsinci yaro a bola an tsinci yaro a ina kuma duk uwace ta yi wanda ta je da jefar da shi sau da shi ma wani kisa ne wanda ƙur'ani ya ce in kina so ki zauna da manzan Allah a lahira to sai kin yi alƙawarin ba za ki kashe ɗanki ba ba za ku kashe ƴaƴanku ba wala ya katul na aula da hunna iji Allah an fahimci wannan sannan doka ta gaba ta biyar wala ya ati ne bi buhutani yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna sai Allah ya ce a faɗa wa mata ke kun yadda ke kun yadda kun amince in ji Allah ba za ku zo da ƙirƙiran ƙarya ba wanda kuka ƙirƙiri tsakanin hannayenku da ƙafafuwanku sannan sai kun yadda da wannan kun yi wa manzon Allah alƙawarin haka sannan kuka zama ɗaya daga cikin al'ummarsa da za a samu damar higa aljanna a gobe lahiya me ake nufi da wannan wala ya ati da bibutanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna to sai malamai musamman malaman fassara malaman tafsiri suke cewa a wannan gabar abin da Allah yake nufi shine boye idda kar mace an sake ta bata gama idda ba ta ce ta gama ta je ta auri wani mijin iddar wani mijin bata gama ba wannan kuma iya da haɗari shi ma haɗari mai yawa akwai yiwuwar ko kuma a sake ta da ɗan ƙaramin ciki bai fi wata ɗaya ba sai ta sai ita ba ta da ciki ma kawai ba ta da ciki don ba za a iya ganewa ban ba aunawa aka yi ba sannan kuma da wannan ƙaramin cikin da je ta yi aure kuma ita tana tsoron kar ta tsaya goyon ciki wata tara shekara biyu sannan ta yayi sannan kaza ta kaza ta ɓata lokaci tana ganin ƙwara ta ce ba ta da komai ta yi auren kawai akwai jahilan mata da suke wannan ana fahimta to da ɓoye iddar da wannan ɗin haɗarin shi ne za ki ɗau ɗan wani gidan ki kai shi wani gidan haka ne za ki ɗau ɗan wani gidan ki kai shi wani gidan kuma a ƙarƙashin wannan idan ɗa namiji ne zai zamto ya saki jiki an saki jiki a gidan da ba nasu ba matan gidan da 'ya'yan matan gidan haramun ɗinsa ne kekin sa ya zama halar ɗin sun zama halar ɗin shi zai iya zama ta mu'amalar ya da ƙanwa ko ƙani da yaya a gida wanda duk abin da ya gani na wasu wanda bai halatta ba haramun ne ke ce mai laifin sai an rubuta miki zunubin duk abin da sa gani tattare da shi sun ɗauka yayansu ne ko ba yayansu ba ne wannan zunubin iyakanki an fahimci wannan abu na biyu kuma babban ma za ki sa ya ci gadon a gidan da ba gidansu ba kuma ki haramta masa gado a gidansu ana fahimta ki kai shi gidan da gadon uban ba ubansa ba ne haramun ne kuma ki haramta masa gadon ubansa wanda shi ne halalinsa ke za a rubuta wannan zunubin idan ya mace ce akwai yiwuwar wancan gidan da kika baro ɗan gidan da suke uba ɗaya ya iya zuwa ya nemi auren ta kuma ya aure ta ko ba zai yi ba zai yi kin ga haramun ne aure da ita da shi domin uban su ɗaya akwai yiwuwar hakan ta faru kuma ke ce mai zunubin duk zaman da suka yi duk ƴaƴan da suka haifa laifin zinin ke za a rubuta tunda aure a gunsu haramun ne to koyi ida iya da zuwa da wannan hadari iya zuwa da wannan hadarurukan a takaice ke mai irin wannan al'ada ta ɓoye idda ba ta cika ba ko ki ɗau ɗan wani gida ki kai shi wani gida don ba kina jin tsoron goyon ciki za ki daɗe ba ki aure ba to kina halatta haram ne kuma kina haramta halal an bai wannan kuma ba wanda ke da ikon ya ci abu kaza halal ne in ba Allah ba ba mai ikon ya ci abu kaza haramu ne idan ba Allah ba to yanzu ma kwamacalar da ake yi wa'ansu ma da yawa daga cikin matar ba sama mai idar ba wa'ansu ɗauka kawai ana sakin mace tana yin wata uku yake nan ta zama firi ta yi idda kowa zai iya zuwa ya wani ta kawai ba haka ba ne akwai masu iddan wata uku nau'i biyu ne a cikin mata akwai masu idda sai sun ga jini uku wanda su ne suka fi yawa a cikin mata akwai iddar mutuwa ana ganewa wanda sai mace ta yi wata hudu da kwana goma sannan ta samu yancin da za ta iya yarda wani ya zo ne ma'auranta ana ganewa kuma idan saki ne miji ya saki ya mace to daga ran da ya sake ta fa har sai ran da ta gama idda sannan ta zama ita ba matarsa ba ce amma a wannan zaman iddar rabinta matarsa rabinta ba matarsa ba ta inda na ce rabinsa matarsa to in ya ce ta dawo ta dawo shi kenan ba a buƙatar sadaki ba a buƙatar shaidu ba a buƙatar yadda iyaye duk ba a buƙatar wannan in dai saki ɗaya ne zuwa biyu ya ce wance ko a waya ne wance kun tashi lafiya ya kaza ya to na da da ke ba shi kenan magana da gari ko da ta yi jini biyu ba ta yi na ukun ba in dai ya ce wance ki dawo na dawo da ke gida na shi kenan wallahi magana ta kare ba wanda ya isa ji ba da dawo ba idan inda wani abu na matsala aje a zauna a yi tebulin matsalar a ce to ta ga mana korafin kana mata kaza kana mata kaza ya za a daina wanda ya halatta in har akwai cutarwa aje a zauna a yi wannan amma in dai ba wani abu dama fushi yayi yace ya huce ta dawo da magana ta kare kun ga shi rabin ta rabin rabin ta matarsa shi kenan tunda ai in ba matarka ba kake da iko ki take zo gidana kuma ki kwana a gidan ba matarka ba to shi yasa aka haramta ba wanda zaki kula in kina idda ba wanda zaki kula ai akwai bazawara a gidan nan kun sa akwai mata maza masu wannan tambaye tambayen ai akwai bazawara ai kaza kaza kaza sauran to duk abin da za a zo a ce miki a baki ba da nan barawa ko ana kiran ki a waje in dai ba ki da alaka sanayya ga mutumin kai ko da sanayyar ma ya zo da niyyar wa iya so ya fara miki magana a wurin kici haramun ne haramun ne har sai iya mace ta gama idda tsab mijinta bai ce ya dawo da ita ba to sannan ta zama ta samu yancin wani zai iya zuwa neman aurenta ana fahimtar wannan idda akwai wance za ta yi wata uku kamar yadda na faɗa su ne ƙananan yara wanda ba su ba da jinin al'ada ba kuma su aure da kuma tsofi tukub wanda sun gama jinin al'adarsu wanda tsautsayi ya sa mijinsu ya sake su to su ma suna sha'awar yin wani auren a gaba sai wata uku ne waɗannan wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathata ashhurin wallahi lam yahidna an bayyana wannan da mata wanda ba su fara haida ba kun ga ana akwai karatu a cikin karatu kenan ko a ce ya halatta a yi wa ya mace aure ba ta fara al'ada ba tunda har qur'ani ya ce ga yanda za ta yi ta yi idda a ya halatta kenan hakan ba haramun ba ne kuma kuna sanar da cewa na na aisha radiyallahu anha tana yin shekara shida zuwa bakwai maza Allah ya aure ta shekara shida zuwa bakwai ta tare a gidansa ta yin shekara tara ko shekara goma ba ta kabar tare a gidan shi amma yanzu Omar Wright ko masu kula da yanjin yan adam ai kaza kaza kaza ko mace yar shekara goma sha biyar ka aura shikenan an dinga bala'i kenan ai ya aure yarinya karama ai kaza kaza kaza musulunci addinin tauyi ƴaƴa mata ne wane ne a dinga rubuce rubuce kuma ƙarya ne ƙarya ne masu magana wannan Omar Wright din ba ku taba jin suna magana kan cewa yara ƙanana sun lalace ana zana da su ba ko ba a yi ku je gun da ake wannan musibar ba dan ma dai wannan gwamnan ya dan tattaka burki game da abubuwan ba wallahi akwai gun da zaka je yara ne under 18 in ma an ce mace ta wuce shekara 18 ba za ta je wata ba ba ba bukatar ta kananan yara daga cikin yan tax force wanda gwamna ya baza suke bin gidajen da ake wannan musibar suke dakile shi akwai wanda yazo ya ce min wallahi sai da ya kuka da idansa wa an si yaran ma wallahi ka ce aiken su aka yi gidan kuma wai su ne wanda ake fasadi su wajen amma ba za ku taba ji an fito ana magana kan wannan ba sai auren da aka yi na sunna shine zaki magana kan wannan to za ku gane cewa shi yahudu yahudawa musulunci suke against din ba wai ba wai maganar abin nan ya mace suke a musulunci suke ba kuna fahimtar wannan wannan kananan yara da tsohuwa wanda ta haura shekara 60 a kamar malam Usaimin iya cewa a littafinsa Risala fi Dima yake cewa akwai yiwuwar mace in ta haura shekara 50 ta daina jin al'ada in ta haura shekara 50 wata za ta kai 55 wata 60 akwai dai limit din da mata suke daina jin al'ada kuma suna haka ne ko ai muna da DJ a nan ko in shekara 70 80 haka ne akwai lokacin da mace za ta kai kuma ta daina jin al'ada akwai kuma dama an san kafin ta fara shi ta kawai lokaci kaza ana ganewa to in aka yi aure a wancan lokacin da ta daina ganin jinin ko wani lokacin kafin ta fara gani to har in an samu matsala mijinta ya sake ta to su ne suke wata uku an fahimta ita ce za ta yi wata uku wacce ma ta yi wata uku shi ne ta gama idda akwai matan da suke da yawa su ne masu ganin jini uku wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata qura'in an gane ko mata al mudallaqatu jami'i ne mudallaqa mudallaqatu matan da aka saki mijin su ya sake su to za su zauna yatarabbasna ayyanta dirna za su zauna su jira su jira inji Allah kun ga jira Allah ya ce ba wanda zai zo gungi ya fito ba wanda zai miki magana soyayya a waya ko ku yi chatting ba wannan in kin yi wannan kin aikata haram haka Allah ya ce ki zauna ki jira har sai kin yi salasta qur'in har sai jini uku ya zo miki na farko ya zo ya tafi kin yi wanka kin ci gaba da ibadarki can ma lokacin zuwan na biyu ya zo haka can ma lokacin zuwan na uku ya zo haka har in bai ce ya dawo da ke ba to idan har kin ga jini na ukun ya gama shikenan kin zama kin zama kin zama abin nan bazawar ta gase kenan kuma a lokacin wani zai iya zuwa ya nemi auren ki kuma ku da take auren ki ba bazara ana fahimta kuma shi wannan jini na al'ada ga 'ya'ya mata wa'ansu suna yin sa ne duk wata wa'ansu a wata sau biyu suke yi wa'ansu suna haura wata ma ba su ba kuma ba su da ciki ba ciki gare su ba kai an ce akwai shi a shekara shekara ma wata ke jin al'ada kuma ba ciki gare ta ba kai an ce akwai mai shekara biyar biyar ba wannan ya faru lokacin muna karatu a jami'a akwai wani malamin mu Allah ya masa Allah ya kara masa rahama ko Allah ya kara masa albarka iyalin da rayuwarsa a professor Usman Sani Abbas haka ne nake zata zo nan mamanta ba wata rana mana ofisin sai ke faɗa mana ƙabiyar da ta faru a ofisinsa an zo shari'a yake cewa wata mata ce ita allan da ya halicce ta sai ta yi shekara biyar take jinin al'ada guda sai ta yi shekara biyar ko mijinta ya sake ta kun ga a ƙa'idar allah da ya sanya wallahi sai ta yi shekara goma sha biyar za ta yi aure kun ga ita tsufa ko ba gaskiya ba ne mace ta ƙara shekara goma sha biyar zaman idda ne wannan kawai to ka gaya magana ta riga ta tafi ya zo ya tambaye ta ki haka ne ce wallahi haka ne haka Allah ya kaddara mata ya tun tana karama ma ka tafi ya ce kai ba ya ce ya sani mutum ya ce ya sani ya ce to dan Allah ina haɗa ka da Allah tunda sakin nan da aka yi ɗaya ne akwai damar kome to ka yi haƙuri jarrabawa ce da kai da ita duk Allah ya muku idan ka sake ta a wannan yanayin to ka dora mata ita shekara goma sha biyar tana zama idda in kuma ta yi aure a ƙasa da shekara goma sha biyar din ta aikata haram kuma Allah ba zai gyale ta ba aka lallashi mijin yace ya yarda yace ke kuma ki ƙara biyayya akan biyayya duk abin da zaki ki saransa ya ɓaci har haka ta faru karki kina mata da kuɗi kina bashi haka ne mana sosai kuwa kina tara kuɗi haka kina sai mai takalmi in wayar ta tsufa ki canja masa waya haka ne kina da bashin sa dai domin a samu dai amma fiye nan wallahi ce a wannan ofis ne ce shi yin shari'a da kake wannan rigima yace ina haɗa ka da Allah in ba mutuwa ba to dan Allah wannan al'amarin naku kar a ce shi kai shi tsakaninsa dan domin za ka takura ta kai ma za ka takura ko matsalar shi ne a wannan zaman idda da za ta yi duk ɗauye ne tafi tana wuyanka shi ma sai ka yi shekara goma sha biyar kana siyan oman wanki sabulun wanka kaza da kaza ko ma ba ta gidanka ba za ta ma girkin tokaci ba ana fahimi da ran to kun ga ashe dole a samu masalha wannan saboda ka ce ka yi haƙuri in ba mutuwa bakar abin da ya raba kar mata na daga sannan suka haƙura suka tafi su to kun ga ashe ana samun mata masu irin wannan in dai mace tana jinin al'adar to iddata sai ta yi wani jini uku haka Allah shi ya tarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in an fahimta akwai ko mata wanda iddar su shine wata hudu da kwana goma iddatul wafat ta kama ko wanda yau mijinta ya mutu to za ta zauna ta jira ita ma ba za ta yi komai ba ba ado ba kwalliya ba kunshi ba fulawa har sai ta yi wata hudu da kwana goma shi ne wallazi ne tofona minkum yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashra iddasu wata hudu da kwana goma a yau muna 20 da nawa ne 26 ne ko da bakwai yau 27 ga watan oktoba ko to a yau ba fata ba mijin wata ya faɗi ya mutu to shikenan za a je November 27 a je December 27 a je January 27 a je February 27 to shine sanai ta ƙara kwana goma ka kuma 27 a ƙara goma ya zama nawa kenan ga uku ga bakwai ya bakwai ga January kenan ya bakwai ga watan sabon shekara sannan idda ta jini ta yi wata wadda kwana goma an kuma watan musulunci ne da yake da shi ma ake lissafin sai ki dawo yau muna 20 da tsakaninsu kwana uku ne yayi 24 ko 24 ga watan Rabiu Thani 24 ga watan Rabiu Thani watan hudu ko sai ki je Jimada Ula 24 Jimada Akhir 24 Rajab 24 sannan sai ki ƙara goma akan Rajab din eh aje Sha'aban shi kwana shida ko aje Sha'aban a ƙara kwana goma a ƙara kai kwana kwana hudu kenan ko a ƙara kwana hudu sai hudu ga sha'aban sai hudu ga sha'aban ana dab da azumi kenan sannan iddar ya mace a yau in mijin ta mutu ta je hudu ga sha'aban sannan ta fita daga takabar kuma a wannan zaman takabar akwai abin da shari'a ta hana abin da ta hana shine ado da kwalliya amma ba a hana tsafta ba shi ma karatu ne ba zaman kansa wannan mata da yawa ana takura musu ba wanka ba wanki ta zauna kullum kafa tana kallon gabas in za ta yi gaban ɗaki da wuka a to wa za ki yanka wai kar mijin ya mata fatalwa ya dawo to dama ba haka ke so ba har in zai dawo ba haka ake so ba ya dawo mana haka ake so ai amma wai in za ta yi gaban ɗaki da wuka a hannunta kuma kullum ta zauna kafa ta tana kallon gabas kullum kuma ba ba wanka a ya za ka ta yi wannan duk al'ada ne maguzanci ne abinda aka hana mace kawai in tana ta kaba ado da kwalliya an san dai ado da kwalliya ko wannan shi aka hana mace ta yi ba za ta yi kunshi ba ba za ta yi fulawa ba ba za ta sa kwalli ba ba za ta sa man lebe ba ba za ta sa barbada kumatu ba ba za ta diddai wannan ada-adan da wannan liƙe-liƙen da wannan packaging din ba za a yi ba da eyelashes da waye da waye duk ba za a sa haka ne ko yawa sannan ba za ta sa kaya masu tsada ba kaya masu tsada ba za ta sa ba amma in za ta yi wanka sau biyar ma ba a hana ta ba musamman a lokacin zafi za ta zauna ta yi wankinta a gida ta sa kayanta masu dama-dama marasa ado ta yi tsabtata ba wani abin da yana wannan za ta yi shara a gida za ta yi girki za ta zauna a yi hira da ita ba abin da ba za da ita ba kawai ba za ta fita waje ba sai da larurar neman lafiya ko abin da ya kama da wannan sannan kuma ba za ta yi ado ba sannan kuma wani ba zai zo ya tattauna da ita iya neman aurenta ba wannan shi ne abin da aka hana mace mai ta kaba kawai amma duk wannan rike wuka da sa wata tumfafiya a gobar daki da shiga ban duk wannan bai halatta ba wannan da al'ada shi ana fahimtar wannan to wannan su ne masu kwana wata hudu da kwana goma ana fahimta sannan kuma akwai matan da za a iya sakin su a yau su yi iddar su a yau kuma su yi auren su a yau musulunci ya halatta wannan su ne mata masu ciki wa ulatul ahmal ajalahunna an yada'an hamlahunna su mata masu juna biyu idda su shine haihuwarsu kawai misali dazun nan karfe 6 bayan sallan asuba la qaddara Allah ya ce ya saki matarsa iya sakin ta yanzu karfe 10 ta haihu in an jima bayan azhar su malan za su yi daura mata aure masallaci a sosai kuwa inda ya ta sami mai sonta sosai an sake ta yau ta inda ta kuma ta yi zama amarya a yau musulunci kenan musulunci kenan in dai har haka ta faru aka yi auren wallahi ba har ba kai ba ya sake ta dazu eh ta haihu yanzu in an jima wani ya zo barka ji ai wanda ta haihu ai kuma kafin ta haihuwa mijinta ya sake ta wallahi dazu ya sake ta da asun safe kuma ta haihu yanzu a wance haka ne to ina ciki haka ne mana kana cike to ni ma na yarda ni ma na amince shikenan ya zo yi magana sadaki ya daura aure magana ta kare idan ce kai zo ga jaririnka kuma ko ka biya kuɗin shayarwa ko ka ɗauki kayan ka tafi da shi wannan shine abin da musulunci ya ce shine ladar ladar wala dira wannan shine musulunci to kun ga wannan shine category na mata game da idda to wa'ansu da yawa ba san me idda ba sau daga wannan shine in kina wannan layin ga tsare ki in kina wancan layin ga tsare ki in kina wancan layin ga tsare ki ana fahimtar wannan kuma misali a ce miji ya saki mace da juna ta yi wata ɗaya ta yi wata biyu kafin ta je na uku ya ta haihu to ta gina idan ta kare a duk yanayin da aka sake mace duk yanayin inda ta haihu to idan ta kare ana fahimtar wannan kuma ita macen da mijinta ya mutu to ko da za ta ga jini uku a cikin wannan takabar to idan ta bata kare ba sai ta cika wannan wata hudu da kwana goma kuma ita ma mai takabar da a ce za ta haihu a wannan tsakanin to ta fita da takabar ta fita haihuwarta shine yancinta shine iddata kuma shine damarta ta wani ne ma'auranta kuma yi wannan shine wala ya'tina bi butanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna abu na karshe wala ya'tina fi ma'ruf Allah ya ce manzon Allah ka faɗa wa mata ba za su saba ma ba a ma'ruf dukkan abin da ka dora su na shari'a sai sun ce eh ba za mu saba maka ba manzon Allah ya hana abubuwa da yawa da ya shafi ‘ya'ya mata kawai ya hana mata attachment ƙarin gashi ya ce la'anallahu wasilata wal musosila duk mace mai ƙarin gashi Allah ya la'ance ta wanda sana'ar ta wannan ƙarin gashin ga ‘ya'ya mata ya taimata da cikin la'antar Allah manzan Allah ya hana mata mark haka a ja tsaga miki wani zane a fiskarki la'anallahu luwashimata wal musoshima mai maka haka ajiya tsaga mata bisa mata wani ado da zane shi ma wannan manzo Allah ya hana wannan sannan manzo Allah ya hana mata a kirkiri wushiriya artificial ba wushiriya ta Allah da Annabi ba ajiya kankare a korin a tsaga a fadda wushiriya babu da babu ita ita ma wani haramun ne la'ana Allahu al-mufallijata wal mutafallija duk manzo Allah ya haramta wannan yace mata ku kiyaye wannan manzon Allah ya hana mata kukan mutuwa wayyo an shiga uku an lalace wannan kururuwar an lalace haram kowa ya mutu na kuwa amma la ba sa bidumu idan kin hawaye ba ne ba amma ki mutuwa hawaye ya zuba wannan ba matsala ba amma kururuwar ihun kukan haramun ne babban kuma manzon Allah ya hana mata tabarujinci shine abin da ya zama musiba a yau mace ta fita tana bayyana tsaraicinta kun san ita mace gaba ɗayanta al'aura ce dukkanta ma a dawo wajen yawa kafaya idan ka ɗauke fiskarta da tafukan hannunta shi ne kawai da in an gansa waje ba ta yi laifi ba amma duk jikinta duka idan ta sake ta bayyana wani ku wani namijin wanda ba halal bai gani a waje to ta aikata haram wannan ba karamin musiba ba ce a yanzu abin ya lalace yanzu ya kai ya kawo ma ba ma wai a ga tufar macen ba a jikinta ma take nuna ba jikinta ma kuma guraben da suka fi haɗarin mace tana nuna su a titi ne shi wannan matsala ce kuma 'ya'yanmu na musulmai abin ta kai ce abin baki ciki a kiyaye wannan a ƙa'idar 'ya mace abin da aka fi so idan ta sanya atamfa ko wata shadda ko wata doguwar riga to ana so lifayen ta lullube rigan kar a ga komai a jikinta kar a gama kalan tifar ta ɗin ma haka ake so kun fahimci maganar ta sanya atamfa ja misali ta sanya atamfa bulu ta sanya dogon riga bulu misali to kar a ga wannan tufar a ga lifayin ya lullube jikin kawai tun daga sama har ƙasa ake bukata ba a so wannan mijin ya kalar atamfar da kika sa ko kalar shadda da kika sa ko kalar dogon riga da kika sa ba a so haka an bai wannan wannan shine ka'ida a haida sakirinin zami a nan wanda za su haye kaɗan ne ko ba haka ba ne mu sikirinin mace sai hijabi ya hada wannan qualities din sannan zaki samu damar fita wala kadai na zubta ku kiyaye wannan dokar ba karama bace yasa hijabi iya da sharda ya kai bakwai ya zamto mai kauri ne ya zamto mai duhu ne ya zamto ba mai shekin bane ya zamto ba mai reflecting bane ya zamto ba mai kaza bane bai ba tufa shuhura bace ba irin ta kafirai bace to duk wani iya karkashin sharɗin hijabi ya kasance wannan ana fahimtar wannan wala ya asi na kafi ma'arufi ba za su saba ma ba a dukkan ma'aru mazan Allah ya ce mata in an ganki a waje to larura ce ki zauna a gida shine mafi alkhairi an tambayi na na Fatima radiyallahu anha an ce mata ma khairul lin nisa me alkhairi ga ya mace tace Allah tarar rijal wala yauma kar ta ga maza kar maza su ganta wannan shine alkhairin ya mace farko duk wata dabararki da wayanki in dai har zaki fita ku dinga cakuɗe ɗaya da maza ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ke dai larura kawai in ga an ga ya mace musulma ba riga a waje to larura ce larura kuma tuqaddaru bi qadariha idan larura ta wuce ta dawo ta gida kawai ta je makaranta ne ana tashi dawo gida ta je asibiti ne ana gama dawo gida haka ake so amma yawan fita ga ya mace ba dalili musiba ce Allah ta'ala ya samu dace wannan iya cikin wala ya asinak bi ma'ruf sannan ga bandare namiji manzon Allah ya ce a girma miji miji ma suna cewa haƙƙinsa ya fi na uba ma har ina ɗaura miki aure da shi ana fahimtar wannan manzon Allah ya ce mata ku girma mazajinku ku martaba su ku darajarta su duk mace mai rena mijinta to ta rena ta ki abin da manzon Allah ya faɗa mata an fahimci wannan ku dinga adashi kuna ba su kuɗi a haka ne mana a duk wanda zaka girmama ai akwai akwai kyauta cikin girmamawa ko ko ba gaskiya bane ku dinga nemo kuɗi kuna ba su kuna sauke musu wasu nawaye nawaye da sauransu to da sauran abubuwa dai da yawa naga lokaci ya ci mara kuma dama mun dan ƙara minti kaɗan sanadiyar na yawan su baki a gida mun yi niyyar mu fara karfe 9 mu tashi 10 to yanzu dai mun cimma awa 1 da zaman mu insha Allah za mu samu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya ba mu ikon gamawa da wani rayuwa lafiya Allah ya samu lafiya mu gama lafiya